أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba da wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala daidai da mu wannan yini mai tarin albarka yini laraba wanda ya yi daidai da 27 ga watan zulƙida hijira na da shekara 1442 daidai da 7 ga watan 7 miladiya 2021 barkanmu da sake kasance cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan da ke unguwar Hamadu Kafi bypass a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami al'allama a sheik muhammadu bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi a wannan yini kuma a daidai wannan lokaci kuma a wannan masallaci idan yan uwa ba su manta ba a malin ya shigo da mu alfasalu sabi'a fasali na bakwai a wannan littafi shuruɗu salah wanda ya fara da sharaɗin farko shine dukulul waqt wanda a makon da ya gabata mun tattauna game da wannan qadiyya din dukulul waqt yayi shimfiɗa mai tsawo game da wannan wanda kuma zai fara jeran jeran yo mana lokutan sallar kamar yadda suka zo a shari'a domin shi agogo da wata na'ura da take nuna lokaci duk wasu abubuwa ne mustajiddat sababbin abubuwa ne amma menene asli tunda lokacin sallar ya riga agogo zuwa ya riga wata kibla direction zuwa to can asali ya aka yi wanda a ruju ilal asli wal afdal komawa zuwa ga asali shine mafi zama mai abin da ya dace duk wani abu shi inda ga asali asalin ake kamawa kuma babu shakka zuwan agogo da wata na'ura ta ba da lokaci ni'ima ce to amma ta kama da matsaloli game da lokacin sallah gaskiya wa'ansu suka ɗauka wannan agogo shine kawai kamar shi Allah ya saukar lokacin sallah dan karfe ɗaya karfe ɗaya dan karfe ɗaya da rabi karfe ɗaya da rabi dan karfe biyu dan karfe biyu dan karfe hudu dan karfe hudu shikenan kuma lokacin ya tagayyar ne zaman ba da zaman shi lokaci a shari'a yana canjawa season ne kamar lokacin damana lokacin sanyi lokacin bazara lokacin zafi duk ana samun wani lokacin rana tafi dare wani lokacin dare ya fi yin kowa ya san wannan mu duba lokacin da muke azumin ramadan har aka kammala azumi na yana shan ruwa shida da rabi shida da rabi amma ga shi yanzu karfe bakwai muke sallar maghrib haka ne ko karfe bakwai kaga tun da muka yadda daga azumi zuwa yanzu an samu wani intabal na minti talatin to abin fa haka yake a sallan azhar haka yake a sallan la'asar haka yake a sallan isha haka yake a sallan rasuwa na ka misalin magariba wanda ta fi zama wazi kowa zai iya gane lokacin da muke shan ruwa da azumin ka duba agogo to yanzu an samu ƙarin wajen minti 25 ya ɗora sama to haka za ka kaddara wannan azhar ka kaddara shi la'asar ba wai dole karfe sha biyu da rabi ba karfe ɗaya karfe ɗaya da a'a wannan duk ba shi bane abin duba zawal na rana da tsayin inuwa da faɗuwan rana da ketawan alfijir wannan su ne asali wajen sanya lokacin sallah idan ba manta ba a makon da gabata na jawo mana ayan cikin suratul isra wanda Allah da kansa ya sanya wa salloli lokaci ko manzon Allah ya bayani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shine darasinmu na goma sha shida kuma shafi na talatin da takwas farkon shafi na talatin da takwas insha Allah Allah ta'ala ya samu dace malin sai fara da waqtul fajiri waqtu maza alfajiri lokacin asuba to malamai nan ma sun samu ƙarawa juna sani sun ce wace sallah aka fara yi lokacin da aka sawa musulmi sallah ta zama dole a rayuwarsu asuba aka fara yi azhar aka fara yi la'asar aka fara yi magariba aka fara yi isha aka fara yi wacce lokacin da ma'aikin Allah ya dawo daga Isra'i da Miraji sallah ta zama wajibi an gane wace sallah ce aka fara yi eh da wadan gaga wadan gaga mana ya gawo lokacin asuba nan cikin dare ya dawo da ya dawo cikin dare ai dole sai ya tara sahabbai ya sanar da su to dawowarsa cikin dare ba zai yi a kira kowa da kowa ya zo ya ji saƙo na wajibcin abin da Allah ya ɗora ba a cikin wani daren ba zai yi ba ba yanzu ba ne ba da na a yi fax ko a yi text message ko a yi whatsapp da sauransu dole sai kowa ya zo majalisi ya zauna sannan a ce ga saƙo ga saƙo daga Allah ta wannan mahallin niza ne malamai sun yi ta kaiwa da kawo amma gaskiyar magana shine sallan azhar aka fara yi ita ce sallan da aka fara yi bayan sallah ta zama wajibi ya dawo asuba ta yi wanda suka zo sun zo wanda ba su zo ba hantsi ya yi an zo zaman majalisi sai karanta wa mutane dokan da ya jiwo a gun Allah da daddare sai suka ce to sallan azhar ita ce aka fara yi an fahimci nan amma wannan kauli ne na malamai bisa irin ikhtilafi da suka samu da maganganunsu to sai shi kuma irge a galabiya an fasa sallan asuba domin ita ce farkon yini an gane ita asuba ita ce farkon yini domin asuba daga nan ake fa ake yin hand over tsakanin mala'ikun dare da na yini yasa aka ce inna qur'an al-fajr kana mashhuda ita sallan asuba ta kasance mala'iku suna halarta ana samun waɗannan su karɓi aiki waɗannan kuma su ba da aiki an gane to sai aka ce farkon yini daga alfijir ke farawa ƙarshen yini kuma daga magariba yake kare an gane yasa idan mala'iku suka yi aka yi sallan asuba da su aka yi sallan azahar da su aka yi sallan la'asar da to shikenan sai su yi hannu uba da mala'ikun da za su karɓi aikin dare aikin dare kuma za su yi magariba za su yi isha'i idan asuba ta yi za su tafi wanda za su karɓa su salin asuba su ne su wanda za su dawo an gane amma farkon yini daga asuba ake kirgawa to nan ma yasa malai kawo hikimar farawa da ni da lokacin sallan asuba farawa da lokacin sallan asuba domin shine farkon yini ina fata an fahimci wannan maliki cewa waqtul fajiri lokacin sallan asuba ana ce mata salatul fajiri ana ce mata salatu subhi ana ce mata salatu salatul awabin duk da ce ita masallan wadaha ana faɗa mata wannan ana ce mata ijtihad salatul ijtihadi duka wannan malamai suna sawa sallan asuma irin waɗannan sunaye ita min dulu alfajr lokacin asuba yana shiga daga ketuwan alfijir yanzu halin ma da ake ciki wa an su ba san me alfijir din ba ko suna jin sunan sa ne a karanta musu ko a yi bayani wajen karatu amma me alfijir wani ma bai sani ba alfijir kuma kala biyu ne akwai wanda zai fito an halattarwa mai azumi ya ci abinci ya sha ruwa lokacin sauri yayi akwai wanda in ya fito to lokacin sallan asuba yayi mai azumi an haramta masa cin abinci daga wani lokaci yasa malaman fiqh suke cewa akwai kadhib akwai sadiq na farko shi ne ke halatta a ci a sha amma a lokacin sallar asuba bai yi ba na biyu kuma shi ne ke halatta da a yi sallar asuba amma mai azumi a lokacin kuma haramun ne ya ci abinci ko ya sha abin sha an fahimci wannan to wanda malik ke magana anan shine alfijir na biyu tunda magana yake kan lokacin sallah ba magana ake ba kan fara saho ai idza tabayyana ila an tadli ash-shams lokacin sallan asuba tun daga ketuwan alfijir na biyu iyanan iyanan iyanan har zuwa hudowan rana kuma wani istibisari da malamai suke shine kowace sallah lokaci biyu gare ta akwai mukutari akwai daruri kowace sallah tun daga asuba har zuwa isha'i akwai lokaci na farko kuma akwai lokaci na biyu an fahimci wannan amma yin sallan a lokacin farko ita ce mafi zama alkhairi banda sallah guda ɗaya kuma banda wata sallar kuma a wani yanayi amma sallah guda uku muttafaqun alaiha akan cewa yin su a awwalul waqti shine aula wa afla an gane da ko akwai sallah guda ɗaya kuma yinta bayan lokacin ya shiga ya tura shi aka fi so akwai wata sallah kuma wanda akwai wani yanayi da zai zo ita kuma sallar an fi so ba a kar a yi ta a farkon lokaci ina fata kun gane sallar isha'i ita ce sallar da ake so a yi ta bayan lokacin ta ya shiga tunda wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya jirkinta da yawa bai fito sallar isha ba a yadda malamai masu ƙididdiga suke ba da labari akalla wajen karfe goma zuwa goma da rabi ka kaddara haka sai ma'aikin Allah ya fito a daidai lokacin sahabai da yake so lahira ce a gaban su ba wanda ya tafi gida amma in yanzu ne ba za ka dinga jiran liman har karfe goma kai wato mun shiga uku jama'a wallahi tallahi za mu sha mamaki a to ladan ne ma ba zai zauna ba yanzu wani ladan ne zai zauna jira ne ma karfe goma a masallaci bai zauna amma wallahi sahabbai suna nan a zaune ba wanda ya tashi santin da manzon Allah bai aiko ya ce a yi sallah ba kuma sun san yana nan shikenan suka ci gaba da zaman su mai nafila iya yi mai karatun alkurani na yi kun ga wannan shi zai nuna muku cewa su lahira ce a gaban su ba su da wata gaggawa game da duniya ba su da ita amma yanzu mu ba minti biyun jiran lema a wani gumba a yi lokaci yana yadda ka sarrafa ri akan bal haka ya rabu ba kai ni ladan haka wani ma ka zai masa ba haka kaduwa ga ha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sauka to da manzon Allah ya fito wajen karfe 10 da rabi ko 11 yayi sallah da su sai yake cewa wannan shine lokacin da yafi dacewa da sallar isha laula an ashuka ala ummati ba dan kar ku takura ba mai son bacci iya so mai son zuwa gida iya so to wannan shine yafi zama daidai a lokacin ba don karku shiga takura ba to ashe yin ta a wancan lokaci ne aulawa afdal shi yasa wannan malam malam usaimin ke cewa yanzu misali kuna cikin tawagar tafiya a mota daya tafiyar ku daya gun kwanan ku daya an ce idan lokacin isha yayi ku batta ku yi ta wajen karfe goma ya fi alkhairi akan ku yi ta a lokacin da ake yanzu tunda tafiyar ku daya gun kwanan ku daya ba wanda zai takura in ma ka ce kai sallar zaka yi zaka jira su dai bayan da zaka yi liman ɗin kuɗe tafiyar ku ɗaya ba wanda za a jira ba wanda za a takurawa sai ku bata karfe goma ku yi sallar ya fi an gane da ko to duka wannan malamai sun yi ta bayani akan wani sallah kuma wanda akwai yanayin da ake so a tura ta kar a yi ta a farkon lokaci ita ce sallan azhar a lokacin garje rana wanda yake cewa fa abridu alaiha idan ana tsakiyar rana lokacin rani da bazara din rana tana da zafi yace to ku sanyaya sallan azhar fa inna shiddatal haramin fahi jahannam domin tsananin zafin rana iya daga cikin hucin wutar jahannam yasa lokacin tsakiyar rana to ana son a zahar a jirkinta da ba a son a yi ta daga zawali an fahimci nan duk wannan fikihu ne malamai suke fitarwa wanda kuma bin su din sunna ce to sai yake cewa a waqtu maza waqtu waqtu du'il fajr ila an tabayyana kai ila an tadali ash-shams فالأفق مظلم كل ليل مالك أفق أفق شيني ساسنن مشرق kun da rana take fitowa shine al'ufq an gane to ufuki a kowane dare iya cikin duhu shine muslim kulla laili sasannin sama kowane bangare in dare yayi dare to iya zama mai duhu فإذا جلت الشمس من ناتش الشرقية من الأفق لوكتن درانا تمصو هنا دنت ثم دنا فدلل ودانية عليهم ظلالها وظلل قطوفها تذليلا سمر الداني duk abin da zai matso kusa da kai kenan to fa iza janati shams idan rana ta matso min nahiyati sharqiyya daga nan bangaren da rana take fitowa min al'ufuki daga sasannin sararin samaniya bana ai zahara ko bayyana shine bana sai ya bayyana ne nuru shams sai alamin hasken rana ya fara bayyana ashe hasken alfijir alamu ne na motsin fitowar rana an gane motsawan rana da alamin za ta fito sai alfijir ya yi gaba an gane kamar za a yi ruwa ne a samu wata iska mai sanyin na haka wanda take tasowa gaban ruwa to shi alfijir alamu ne cewa rana za ta fito shi yasa hasken yake fara bayyana cikin duhun dare sai alfijir ya keto sai haske ya fara bayyana fa'iza ta bayyana idan alfijir ya bayyana fil ufuki a nan sasannin mahudar rana mumtar da mina shamari ilil jiru za a gan shi a shimfiɗe tun daga ɓangaren arewa zuwa ɓangaren kudu haka a kwance kuma ba a tsaye ba a shimfiɗe za a gan shi haske ne shimfiɗaɗɗen haske haka mina shimari ilil jiru fa haza da kulu wakati salatul fajiri to wannan shine ke indiketin cewa lokacin sallan asuba ya yanzu wannan muke dubawa ko agogo muke dubawa ko mun yi layin da kalanda wanda za a yi ko mana daga shiyar kwata eh ya wato wannan shine ko da ke suma masu kalanda suna kokari yanci suna bibiyar wannan din suna yi to amma kowane masallaci musamman masallacin da yake tara jama'a yana da kyau musamman masu kula da kwamitin sallah ladan da sauransu da liman su samu koda lokaci uku ne a shekara suna wannan bita lokacin farkon sanyi farkon bazara farkon waye in dai season ya canja to yi su dinga zuwa suna duba ya alfahari da ke ketowa ya rana take faduwa ilimi yake samu abu sai ku dinga ibadar ku bisa yaƙini an gane da ke ko amma da yawa ba a yi domin ganda ta yi mana yawa wannan shine abin da malai ce fa hadha dukul waqtu salatul fajr wannan shine a lokacin sallan asuba shigar lokacin sallan asuba wal farqu baina dulu'il fajr wa dulu'i shamsi maliki cewa bambancin da ake samu na lokaci tsakanin fitowar alfijir da fitowar rana ya tarawaha baina sa'a wa rubu wa sa'a wa nisf hasbu iktilaf alfusul maliki cewa bambancin da ake samu tsakanin ketowar alfijir da fitowar rana ya tarawaha ai ya taƙaraba abin yana kusan awa da kwata a wani lokacin ko awa da rabi a wani lokacin hasbu iktilaf alfusul yanayin da season yake kasancewa in dare ya fi yawa gashi rana ta fi yawa yini ya fi yawa gashi daga ketewar alfijir zuwa mai bullowar rana ana samun cikakken awa ɗaya da kwata ko awa ɗaya da rabi an gane da kyau ko a wannan ya gama da lokacin sallan asuba kenan an gane wannan kowa dai yanzu ya san lokacin sallan asuba a shari'a ketowar alfijir alfijir ana yi bayani ga yanda yake ga yanda yake ga na farko ga na biyu ga kamarsa ga yanda ake gane shi ga tsakaninsa da hutowar rana dan lokacin da ake samu tsakaninsa da fitowar rana wanda ya kamata ya zama ilimi wanda za mu riƙe mu dinga kwatanta a cikin aikin waqtu zuhri lokacin sallan azhar min zawali shamsi daga zawali na rana ila an yasira zillu kulli shay'in mithla har lokaci ya tafi ya tafi inuwar abu ta yi daidai da shi za'idan ala fai'iz zawali wanda ƙari a kan inuwa wanda ta gushi a galabiya idan rana ta yi zawali to shikenan duk abin da ta bawa baya kuma inuwa yake inuwa yake to wani ita ce fai'ud zawal ɗin banda inuwar da gushewan ranar ta zo da ita an gane da kyau to idan ka tsayi da wani abu ko tsawonka ko wani abu mai tsayi ka tsayi da shi tsayinsa ya yi daidai da inuwa to a lokacin sallan azhar lokacinsa ya fita yadda ila din an ya tsira kulle shi'in zilla kulle shi'in misla har daga yin zawalin ta inuwa ba ba abin da zai inuwa yana na ta yi zawali daidai lokacin ba abin da zai inuwa gabansa da bayansa duk ɗaya ne amma tana zawali kuma inuwa tana bayyana a bayanta to daga inuwar abu ta yi daidai da shi ko kai ne ka tsaya ka ga haka ko wani abu ka tsayar ka ga haka to shi kenan lokacin lan azhar ya fita wannan kuma shi ma sai a gwada a gani a agogwance nawa zai bamu lokaci nawa za mu samu idza talat shams maliki to idan rana ta fito wa nasabar shay'an shakisan ka ajiye wani abu wanda zai iya bada inuwa kal asa kamar sanda aw ghairihi ko wani sanda sara lahu bil to rana tana zawali zai inuwa afwa rana tana fitowa tana fara bashi baya zai inuwa hadha zillu kullama irtafa'at ash-shams naqasa hatta yaqifa ita wannan inuwan ta farko to rana tana ɗagawa tana raguwa tana ɗagawa tana raguwa lokacin da rana ta je tsakiya to za ka nemi inuwar maka rasa domin rana ba inda ta rinjaya ballanta na kuma inuwa ta biyo baya ga abin da aka tsaye da shi an fahimci wannan to lokacin da rana ta irtifa'i na ƙasa ta yi ƙiba inuwa tana raguwa har kuma ta tsaya ma babu inuwa fa idan taha wa bada'a yazidu lokacin da ita ranar ta je daidai lokacin zawari aka nemi inuwa aka rasa to wa bada a yazidu daga baka dan kuma za ta fara karuwa inuwa da kanta da kanta da kanta fa hina idin zalati shams to a daidai lokacin kuma zawali ya shiga idan ka ga abu rana ta take babu inuwa gabansa da bayansa kuma kana nan kana kallon shi ya fara alamin inuwa a bayan shi to shikenan zawali ya shiga in ma baka iya kallon ranar to sai ka kafa abu a gabanka kana kula da inuwarsa lokacin daga inuwarsa ta je cek ta tsaya gaba da baya ba inuwa kuma ga akwai alamun inuwa a bayansa to zawali ya shiga to daga daidai lokacin lokacin sallar azhar ya shiga iji an alama har malam usul ke to ka sanya wata alama mana min min bad'i ziyadati lokacin da rana za ta fara ƙarin inuwa ga abin da aka yi wa inuwa din fa idan fa izam tadazilla min hadhihi alama إلى رأسه بمقدار الشاكس فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر idan wannan inuwa ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya har ta yi daidai da abin da ta yi wa inuwar inuwar ta yi daidai da tsawon abin da ka kafa ko kai kanka to shikenan a daidai lokacin kharaja waqtul zuhri lokacin salan azhar ya fita a daidai lokacin kuma da kala waqtul asr lokacin salan asr ya shiga an gane an fahimci yadda ake gane lokacin salan azhar a shari'ance to sallah ta uku waqatul asri fa waqatul asri lokacin sallar la'asar min kuruji waqatul zuhri daga fitar lokacin azhar la'asar ta shiga kawai ila an tasfarra shams ita kuma lokacin sallar tana tafiya tana tafiya har lokacin da rana za ta sa yalayalan faduwa yalayalan faduwa to shine karshen lokacin sallar la'asar abinda na manta ban faɗa muku ba shine na ce kowace sallah lokaci biyu gare ta a shari'ance akwai mukutari akwai daruri akwai lokacin da sahabi yake cewa za mu yi sallan asuba da manzon Allah magana tana cikin umdatul ahkam amma a lokacin kowa ba iya gane da na kusa da shi domin duhu a lokacin ba wadatar haske kamar yanzu masallaci da duhu ba za a gane na kusa da kai ba shi ma ba zai gane ba kuma akwai lokacin da ce suna sallan asuba idan mutum ya fita ya harba kibiyansa to zirgin da ta fada kun ga alama haske ya fara bayyana ke kaga wancan lokaci na farko manzon Allah ya yi sallah da su shi ma wannan lokaci na biyu manzon Allah ya yi sallah da su domin a nuna mutane jawaz halaccin haka ne an gane da kyau yawa ita ma kuma azhar ga lokacin ta na farko muktar ta na farko kuma idan har tsananin rana ta yi akwai zafi da yawa ana jirkin ta ta koma ta yi gaba sosai kuma dukan manzon Allah ya aikata wani a rayuwar shi ita ma da asraka akwai daruri muktari akwai daruri sallar magariba ce malamai suka ce lokaci ɗaya gare ta domin ita lokacin ta takaitacce ne ta fi kowace sallah kuntataccen lokaci lokacin da ba da tsayi kuma sallar isha dama mi bayani to kowace sallah dama tana da wannan lokaci guda biyu don a shari'a akwai na farko akwai na biyu wani lokacin a ilmance za ku kisi lokaci na biyun domin ku halattawa da mutane haka a ce a wasu wani sun makara imin makara to akwai ilimin da kuke so ku bayar abu tunda mazan Allah ya yi wannan da niyya intentional ya yi ba wai mantawa yi ba wai ba da bane domin ku nuna mutane hakan ma halal ne amma kuma lokacin sallah na farko a yi ta a lokacin farko ya fi falala kamar yadda aka ce a salatu fi awwali waqtiha maliki cewa a fa izam da dhillah من هذه العلامة ومن شوية وقت العصر من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس حظوا لوقت درنا ذات فار يلو يلو نافادوا ai ta kuna safara rana ta kuma yalo yalo fatsi fatsi qala innahu yaqulu innaha baqaratun safara faqi'un launuha tasurru nazirin an gane ko saniyar Allah ya ce a ce musu yalo yalo ce kaga yawan tambaya ya ja musu aiki in samun saniya yalo ai ba karamin aiki bane domin dama an ce in mutum ya fiye tambaya to kuma sai Allah ya fiya matsa masa ko la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu da aka ce su je su nemo saniya su yanka ko suka dinga wani suka dinga wani kakale kakale wace irin saniya budurwar saniya ko tsohuwa wace kala wace kala har Allah ya ce musu to guje ku nemo yaron saniya an ce kuma wannan saniyar a lokacin ita kadai ce a wannan yankin kuma ta wasu marayu ce aka je aka ce sun ana so a siya suka ce to su za su sai suna da sharaɗi sai an cika fatata da zinari ne wurin da ta tafiya za su yi sun yadda aka aka yanka saniyar aka cika fatata da zinari aka bawa ma'abotan saniyar to shine an an an tasfar da shams har rana ta fara wannan yare ai an ta kuna safara wa hadha yaktarif fi shita'i wa sayf hakan kuma ana samun canji tsakanin lokacin sanyi da lokacin zafi tasfarra qabla al-ghurubi bi sa'a wani lokacin ta fara yela nan kafin magriba za a samu cikakken awa ɗaya ba aw qabla al-maghribi bi aqalli hasbi awqat bi aqalli hasbi al-awqat ko kuma kafin magribar da wani lokacin da bai kai awa ɗaya din ba wa taqarraba min al-ghurubi lokacin rana tana kusan faduwa shine istirar shams din ranar da bata fadi ba amma tana kusan faduwa wadarura ila gurbi shams duk yadda za a yi dai kar ka yadda rana ta fada ba kai sallar asar ba an fahimci wannan hallar rurar ma kar ka yadda a ce rana ta fada ba kai sallar asar ba fala yajuzu an tu'akkir ila isfirari shams hakan ma baya halatta ka ce ba za ka yi la'asar ba sai lokacin da rana ta fara yalo da bai halatta ba in dai ba da larura ba da uzuri baya halatta an gane waqtul maghribi lokacin sallar magariba min gurubi shamsi daga faduwan rana batanta a daina ganinta ila mugibi shafaq al-ahmar zuwa buyan shafaki ja shine jan da yake wanzuwa bayan rana ta fada a gane isfirari kafin rana ta fada ne a shafaku kuma bayan rana ta fada ne to akwai wani ja da yake kasancewa bayan rana ta fada to wannan jin iya bata ana daina ganin shi to shikenan lokacin sanar isha iya shiga liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam domin faɗin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa waqtu salatul maghribi malan gibi shafaq lokacin sallar magariba iya nan matukar shafaqi bai buya ba wal muradu bi shafaqi abinda ake nufi da shafaqi an gane huna a shafaƙul ahmar shi ne shafaƙin nan ja da yake wanzuwa bayan rana ta fada li'anna shafaƙi abiyar domin asali shi shafaƙin ja ne a fari ne faɗuwan rana ko wucewar rana ta kansa sai zama ja an gane wa haza yu'raf illa idza kharaja insanu kharij al-baladi na'am wa haza la yu'raf hakan baya yiwa a gane ka gane shi shafaƙin ko isfirarin duka ba za ka gane ba illa iza kharaja al-insan kharaja al-balad sai in mutum ya fita wajen gari abin ba theory bane practical ne sai ka ji idan ka ya nuna ma an gane ko shine illa iza kharaja al-insan kharaja al-balad wa nazara ila al-maghrib wa nazara ila al-maghrib kuma ya duba zuwa gunda rana za ta fada an gane to anan za ka gane wannan abu a nan za ka gane rana in ta fara yi lelo gashi rana in za ta fada gashi rana bayan ta fada gashi duk wani ana bukatar tajriba a je a ga yadda abin yake kasancewa maliki cewa faiza zalatul humra idan wannan janya kau an daina ganin sa to baƙar karaja waqatul maghribi a daidai lokacin lokacin sallar magariba ya fita wa da kala waƙatul isha kuma lokacin salar isha iya shiga wa haza ya tarawa baina sa'a wa nisf fi manadiqina hadhihi to malike ta tsakanin sallan magriba da sallar isha'i a wannan yanki namu ɗan ƙasar saudiya ne yake ce a wannan yanki namu ne shine manaɗiki na ɗin a wannan manɗika ta mu ana samun lokaci ya kai kamar awa ɗaya da rabi tsakanin magrib da isha'i an gane ku ya tarawa baina sa'a wa nisf fi manaɗiƙina hadhihi ila sa'a wa rubu'in wani lokacin kuma awa ɗaya da kwata ai ahyana ne kullu farq بين المغربي بين الغروب كي وبين المغيب شفق ساعة ورب wani lokacin tsakanin faduwan rana da kuma ɓatan shafaƙi ɗin da yake wanzuwa bayan rana ta faɗa ana samun awa ɗaya da kwata wa aha yana ya kunu farq sa'a wa nisfu sa'a wani lokacin kuma awa ɗaya da rabi an fahimci wannan waqtul isha'i lokacin salar isha'i min mugibi shafaqil ahmar lokacin da shafaƙin nan ja ya ɓace aka daina ganinsa ila nisfin laili har zuwa rabin dare shine ƙarshen lokacin salar isha'i ba sai ta kai alfijir ba da akwai karatu ko fatawa da take nuna cewa ita sallar asuba lokacin ta na laruri iya jewa har jikin alfijir to malamai sun ce gaskiya ba haka ba yawa ita lokacin salar isha'i har da rurinta iya zuwa rabin dare kamar karfe sha biyun dare ko karfe ɗaya to shi kenan lokacin sallan asuba na larura ma ya fita malam zai biya ni wa kaifiyati zalika an tanzura ma baina gurubi shamsi wa dulu fajr fata a kusa nisfa yadda za a gane rabin dare ƙarshen fitar lokacin salar isha ya ce ka duba ka gani ma bai na gurubi shams karfe nawa rana take fadawa wa tulu alfajir har zuwa ketuwan alfijir sai ka tara wannan awannin duka fata a kuza ne su ka raba biyu to rabin shine rabin da muƙaddara yanzu rana ta faɗi karfe shida an gane misali kuma alfijir ma a ce zai keto karfe biyar kaga tsakanin akwai wajen awa goma sha ɗaya ko sha biyu kenan awa sha ɗaya to awa sha ɗaya sai ka raba ta biyu kaga zai baka awa biyar da rabi to kaga ka ɗau ƙarfe shida rana ta faɗa misali nake bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha ɗaya da rabi in har ta faɗa ƙarfe shida daidai to zuwa ƙarfe goma sha ɗaya da rabi na dai lokacin sallar isha in ƙarfe bakwai take faɗa ta ƙara awa ɗaya to lokacin zai je sha biyu da rabi to shi kinan lokacin larura na sallan isha iya fita a gane duk awon da ya baka ne tsakanin faduwar rana da ketewar alfijir sai ka raba a biyu to wannan shine nisful layl din ina fata an fahimci wannan to wannan shine abin da malai shi a yake cewa fata akuda nisfu sai ka raba biyu sai rabin sai ya baka abin da ake nufi da nisful layl wa hadha huwa nisful layl wannan shine rabin dare فإذا قلنا إن الليل من غروب الشمس إلى آذان الفجر عشر ساعات misali mu ce ai daga faduwan rana zuwa ketowar alfijir ko kiran sallan alfijir akwai awanni guda goma misali fi yakuna nisfu khamsu sa'at to rabin zai zama awa biyar falau kanat a falau kanat ash-shams taghibu sa'a as-sadisa misali a ce rana tana faduwa karfe 6 daidai na yamma fi yakuna nisfuhu khamsu sa'at to rabinta zai zama to kamar awa biyar kenan idan rana afwan fi yakuna nisfuhu khamsu sa'at idan tsakanin faduwan rana da kiran sallan alfijir akwai awa goma to rabin awa goma shine awa biyar farau kanati shamsu ta gibu a sa'a sadisa misali a ce rana tana bata a daina ganinta a karfe shida na yamma ya kuna nisfin laili alhadiya ashara to shi rabin daren nan zai koma karfe goma sha ɗaya dare an fahimci wannan idan kuma labudda an tusalli qabla alhadiya ashara maliki cewa ba makawa shine labudda an gane ko wani malami ke cewa labudda duk wanda yake wasa da labudda ta zai duka ne shine ma'anar labudda Allah ji kansa wani malamin zaure ne yake mana wannan bayani yawa la budda ba makawa an tusalli qabla al-hadi ashara to kai kokarin kai wannan sallar kafin sha ɗayan nan na dare an gane duk yadda za ka yi duk nukunukun ku dai ku yi dai ku yi sallah ku kafin karfe sha ɗayan dare li'annahu la yajuzu ta'khir al-isha'i baya halatta jirkin ta sallar isha'i ila nisful layli har zuwa rabin dare din haisu haisu inna nisfal layla akhir waqtul isha domin shi rabin dare shine karshen lokacin sallar isha an gane inna nisfal layli akhir waqtul isha karshen dare shine me a afwan rabin dare shine karshen lokacin sallar isha ina fata ana ganewa ne yawa wa hadha yaktarifu bi ikhtilafi as-sayf wa shita wannan kuma ana samun bambanci tsakanin lokacin zafi da lokacin sanyi fa fi as-sayf yakunu al-laylu qasira a lokacin sanyi dare iya zama ɗan takaitacce ne ba da tsayi waƙatun shita afwan saifu zafi waƙatun shita a lokacin sanyi ya kunu laili tawila a lokacin kuma dare iya zama mai tsayi almuhim abu ne mai mahimmanci a wannan bayanan da malam yake an tansifa ma bainal maghribi wa dulu fajr ka raba abin da ke tsakanin faduwan rana da ketowar alfijir ka raba awannin rabin da ya baka shine rabin dare an gane duk wannan bayanan da mala yake yi sunan su fiƙi hu ne fiƙi wannan kaga ayan qur'ani ya ɗauko duk yi mata wannan filla filla faɗin Allah a ƙimi salata lidiluki shamsi ila gasaƙin laili wa ƙur'an alfajir inda ƙur'an alfajir ka da mace huda duk akan wannan ayar ke wannan bayanin wannan kuma asali shine fiqihu kenan a fassara ma nassi ba sai an kama shi ba a fassara ma hadisi ba sai an kama matanin hadisin ba to ina wanda suke cewa ba ruwansu da fiqihu inda kace ba ruwanka da fiqihu ba ka yi addini ba ƙarya kake wala ba ka yi addini ba ba abin da zaka iya yi zaka yi ta budin budin marka ne ka je ka faɗi kawai amma babu yadda za ka yi ka yi ibada ta addini ba fiqihu ba zai yi ba ba zai yi ba hatta ka duba littafin akdari zuwa su ishimawi zuwa su risala zuwa su iziya wallahi duk nassosi suka ɗauko suka fasara a littafin su nassi suka ɗauko suka fasara kuma su a wancan lokacin sun yi su ne hatta mai risala yake cewa ya yi ta ne saboda yara ƙanana irin waɗannan yan shekara goma zuwa ba kai ba ba kai ba na gobe yawa ba irin da aka yi ba kai kace kai karatu ko ka dauko manyan littafi ka karanta amma ƙananan yara aka yi wa littafi shi yasa ba dole sai an kawo nassin ba sai a musu bayanin nassin kawai shi kenan kwakwalwar su ta gane ta fahimta hatta littafin littafin bulugul maram na ibnu hajar al-asqalani wanda yace wanda yace arga ta malam wallahi mu yanzu karatu iya ne ma yafi karfin mu kasuwanci ya fara ebe mana lokaci to da Allah muna so a ɗanyi mana littafi irin namu na 'yan kasuwa wanda za mu dinga dubawa dai haka ba mun zarfafa ba sai rubuta masa bulugul marami ce gana ku to amma yanzu ba saboda ka ilimin addini sai an dage ake yi shi sai an dage shekul islam ibn taimiyya ya rubuta littafi da hannun sun fi guda 500 ba wai ya karanta ba a littafin da ya rubuta akwai littafi mai bolim sama da 20 da wani abu yanzu guda daya yanzu kamar fatawarsa bolim ɗin tafi 20 da wani abu sai da ya littafi daban daban daban daban daban guda sama da 500 yasa ibn al-qayyim yake cewa shi dai a duniya idan sa bai taba nuna mai mutum kamar ibn taymiya ba bai taba gani irinsa domin irin kwakwalwa da Allah ya masa da kuma saurin rubutu da Allah ya hore masa ku duba a lokacin fitilar kirki ma babu balanta na wani biro ko ta kwamfuta ka zauna ka dinga tafin duk babu da tawada za a rubuta sai fallon ya bushe sannan a juye wani bangaren a rubuta wani abu da aka suka yi wani aiki amma ka zauna ka dinga dan baka san darajar su baka dinga muka fara musu magana sun yi aikin da duniya a yanzu za ta irin wannan masu aikin ba babu sun riga sun tafi kayansu to saboda haka wannan fikihu ya kawo anan dama malam usaimin malamin fikihu ne yayi sai wa abin bara ya bare abin filla filla yadda ko dan firamare ka sa a gaba kamar wannan bayanin zai gane ko ba ka bane ka ce mai lokacin kaza da kaza kaza ga abin da za ka gane lokaci kaza in ya fito ga karshen sa ga farkon sa ga misalin sa ba shine karatu ba to duk ya kawo yaushe za ka gane me ma alfijir din ya faɗa ya ake gane shi ya faɗa in ya fito ina yake tsaya me alamun sa ya faɗa ya kuma ya karrana abin da ilimin zamani tsakanin ketowar alfijir da fitowar rana ya ce yanzu a takaice ana samun in taballa kaza tsakanin faɗuwar rana da shafaƙi ana samun kaza da kaza duk wannan shine bayanin ai to duk ya kawo yayi bayani to wannan shi ake kira da fiqhu fiqhul ayat ko fiqhul ibadat fahimtar nasi ko fahimtar yadda za a ibada Allah ta'ala ya musu rahama maliki cewa mas'ala a wata mas'ala hal al-afdalu taqdimu salah aw ta'khiriha kamar yadda muka fahimci ita sallah kowace tana da lokuta guda biyu haka ne to sallah a gabatar da ita a farkon lokaci ne yafi ko kuma a'a a jirkinta ta a yi ta a lokaci na biyu shine yafi aljawab maliki amsa game da wannan tambaya din الأفضل في جميع الصلوات الخمس التقديم إلا الإشاء yace abin da ya fi falala a dukkan sallolin nan guda biyar a yi su a farkon lokacin su shine fi falala in ban da sallar isha'i fal afdalu fiha at ta'khir malami shak abin da ya fi falala a lokacin sallar isha'i a yi ta a ƙarshen lokaci matukar hakan ba zai zama takura bi dalili anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina ta'akkara zati laila wata rana manzon Allah ya jirkinta sallar isha bai fito ba hine ta'akkara zata lailatin an salatil isha ya jirkinta sallar isha bai fito ba a wani dare ila akir waqtiha har zuwa lokacin ta na ƙarshe kharaja sai manzon Allah ya fito wa huwa yaqulu yana faɗa da bakin shi laula an ashuka ala ummati la'amartuhum an yusalluha hakaza yake cewa ba dan abin kare zamanto matsi ko takura ga al'ummata ba da na ba su umarni su dinga sallata a irin wannan lokaci an gane to a wannan sai malamai suka fito da fikihun cewa yin ta a wancan lokacin ya fi falala ba dan takura din ba kuma shi dama azizun alaihi ma anitu harisun alaihi bil mu'minina ra'ufur rahim duk abin da zai matsa muku manzon Allah baya san sallallahu alaihi wasallam shi ma ke cewa law an ashuka ala ummati la amatan bi siwak inda kulli wudu ba dan abin kare zama aiki da takura ba da na ba su umarnin yin aswaki a kowace alwala sallallahu alaihi wasallam fahimtu wannan hadisin yana cikin bukari fi kitabi mawaqitu salah babun nawmi qabla isha'i liman guliba malik ya cewa lakin lamma kana rijal mutalibina bi salatil jama'a a yanzu ko kuma yayin da mutane suka kasance suna neman gunda za a yi jami'i shine mutalibina bi salatil jama'a mutane suna fako su ji ina za a yi jami'i su je su sallar su cikin jami'i wa kana nasu yusalluna salatil isha fi awwali waqtiha kuma a lokacin yankin mutane kusan dukkan su suna sallar isha'i a farkon lokacinta lidaf'il mushaqqa domin ture waccan wahalar da manzon ke ta ba dan ita din ba to wahalar sai ta sa ake yin sallah a farkon lokacin sallar isha'i to sara wajiban alaihi an yusallima aljama'a fi awwalil waqti karka ce kai dan sabon sunna ko karka ce an ce ayi ta a ƙarshen lokaci yafi ka ce to shikenan ni zan yi tawa a can to wanda yi ka a farkon lokaci a cikin jami'a yafi kalana an gane magana kaga shi ma wannan fiqhin hadisin aka dauko ma jami'in ya fi ka jirkinta ka yi kai kadai ku yi ta a farkon lokacin a cikin jam'in duk da wancan lokacin ya fi to amma kai a kanka ya fi ma alkhairi kai a cikin jam'i an fahimci wannan yawwa kai ta cikin jam'i a farkon lokaci ya fi shi ne malik sama sara wajiban hakan wajibi ne alaihi an yusallima aljama'a fi awwalil waqti yi sallar ishinsa cikin jama'a a farkon lokaci ba zai jirkinta ya ce si zai zai yi a ƙarshen lokaci ba amma ya zama to bai samu jam'i bai shi kadai to yayi hasara mai girman gaske wa bina'an ala zalika gini akan wannan fa iza kana jama'atun fi rihla idan aka ce akwai wasu mutane suna cikin yanayin tafiya kamar sun tafi semina ko sun tafi kasuwanci ko wata tafiya ta kama su a jam'i akalla su uku su hudu su biyar au fi safara ko wata doguwar tafiya haka wa qalu su ce ayyuhuma ahsan tsakanin su yi sallar su a farkon lokaci su yi sallar su a ƙarshen lokaci wanne ne yafi sai mu ci da su an nu'akkira salatul isha'i ku jirkinta sallar ishakku au an naj'aluha ko kuma an nu'akkira salatul isha au an naj an na'aj an na'ajaluha mu yi sallar isha a mu jirkinta da kuma gaggauto ta misali mutane ne kamar da na faɗa muku ɗazu ina jin ban manta ba suna cikin yanayin tafiya ɗaya masaukinsu ɗaya gun kwanansu ɗaya an gane to kuma tafiya na akalla da za su yi kwana ko kwana da kwanaki su dawo to sallar isha su yi ta a farko ko su yi ta a ƙarshe wanne ne ya fi a gunsu ƙulla malam usaimi ne ce amsar da za ka ba su ana al'afdalu ta'akira su a yanayinsu jirkin ta sallar isha su yi ta a ƙarshen lokaci ne bala me bambancin su na farko in dai kuna biye da mu shi na farko an ce ya yi ta a farkon lokaci ya fi wajibi ne magani shi su kuma waɗannan an ce su yi ta a ƙarshen lokaci ne wani la'agari su mai bambanci yawwa shi na farko zai iya rasa jami domin shi kaɗai ne kuma agalab ana yin ta a farkon lokaci cikin jami wancan lokacin da ya fi ɗin ba a samun jami a lokacin su kuma waɗannan ɗin a tare suke tafiyarsu ɗaya masaukinsu ɗaya abin kwanansu ɗaya to duk lokacin da suka tsare su kaɗai za su yi sallar su to su ɗin su jirkin ta yafi a matsayin irin nasu saboda falalar wancan lokacin sai su yi amfani da wancan falalar kuma su samu jami'in su an gane da ke ko to wani shine bambanci tsakanin na farko da kuma wannan na biyu ƙulla muka ce al-afdalu ta'khira su ɗin wanda suke cikin tafiya a yanayi ɗaya tafiya ɗaya su jirkin ta isha ya fi falala walau anna ahadan min rijali da a ce ɗaya daga cikin mutane fatatu salatul isha sallar isha za ta kubuce masa bai same ta jam'i ba sun maƙala sannan ya ce halil afdalu an yusalli hal'ana abin da ya fi falagare ne na sallace ta a yanzu tun da ban same ta a jam'i ba na yi ni kada a yanzu au an yi akira ila akiri lokaci tun da ni kaɗai ne ko in bata sai ƙarshen lokaci ƙulla lahu sai mu ci da shi al afdalu an tu'akkiraha ila akiri lokaci abin da ya fi farla gare ka kai ka jirkinta ta zuwa ƙarshen lokaci saboda me saboda bai samu jam'i ba kuma saboda in shi kaɗai ne ya dace kuma da waccan sunnar kenan kar ya bi ba bai samu jam'i a nan ba kuma bai raya waccan sunnar ba an gane da ko eh zai bace ko to zai tashi mako ai yawa in shi kaɗai ne ya zo an yi jam'i kuma uzurin da ya hana shi samun jam'in nan karɓaɓɓe ne a shari'a to a lokacin in dai zai bi sunnar sai ya ƙi yin sallar ishir a lokacin sai ya bari sai an ji wancan lokacin kamar karfe goma zuwa goma da rabi sai ya sallace shi a lokacin zafi wani lagare shi an fahimta wa kazalika nisa fil beauty haka nan mata a gidajensu al afdal lahunna an yu'akkira a salatul isha an yu'akkirna salatul isha ila akiri wakatiha abin da ya fi falala ga mata a gidajensu a ɗakunansu su jirkinta sallar isha'i kar su yi ta sai a ƙarshen lokaci su kuma saboda me su jam'i ba wajibi ne a wasu ita mace bin jam'i ba wajibi ba ne ganta an gane to ita abin da ya fi falala a kanta ita mace a ɗakinta to ta jirkinta sallar isha sai wancan lokacin ya fi falala a kanta kai ma abin da yasa aka ce kai a farko lokaci domin kar kai misil din jami'i ne in ka tabbatar akwai yaqini gunda ake jami'i a wancan lokacin to kai ma sai ka je gunda ake jami'i a wancan lokacin yafi ma falala yawo an gane shine an yu'akhirna salatul isha ila akhir waqtiha illa an ashuka alaihin sai dai abin zai zama matsayi a gare su li'annahu laysa alaihin salatul jama'a wajiba ita sallar jami'i ba wajiba shawun su lau ƙala ƙa'ilun da dai mai magana zai ce halil afdalu an usalliya ma'al jama'a abin da ya fi farla gare na yi sallah tare da jam'i fi awwali fi awwali salatul isha'i a farkon lokacin sallar ya kama abin da ya zama galibi abin da ake yi farkon lokaci muke jam'i a galibiyar masallatayar mu aw an uakkiruha ila akhir lokaci ko kuma na jirkinta ta na yi ta a ƙarshen lokaci wa ne yafi kullu tusalli ma'al jama'a sai a ce masa kai sallar jam'i yafi li'anna salatul jama'a wajiba domin ita sallar jam'i wajibi ce wa ta'khiru salatul isha ila akhir waqtiha sunna jirkin ta sallah ta ce wancan karshen lokacin nata sunna ne amma jam'i wajibi ne jirkin ta sallar isha zuwa wancan lokacin ko menene sunna ne wala mu'arida bayna al-wajib wa sunna ba a cin karo tsakanin wajibi da kuma sunna an gane ta ko kaga shi ma wannan fiqhu ne fiqhu ne ne shi ma manzan Allah ne ya ce can wancan lokacin ya fi an gane kuma anan ya ce sallar jami'i tana da faralla tana da muhimmi tana da daraja to sai kai makarana wal mawazaba duk dai faɗin manzan Allah ne da faɗinsa a jirkin ta sallah da faɗinsa a zo a yi jami'i sallah cikin jami'i wane ne fi ƙarfi a cikin mangano amma wa sai su ɗauka cewa ai manzan manzan Allah ne ce a jirkin ta saboda gani jirkin ta wa zan yi kaga wannan fama da haula ya qaumi la yakadu ne yafqahuna qawla la yakadu ne yafqahuna haditha saboda ka wannan ilimin usul fiqi da ilimin fiqi iya bayyana abubuwa masu yawa a addini zaka zama to wayayye sosai game da addininka amma matukar baka bibiyar malaman nan zaka kuntata rayuwarka game da addini wallahi zaka kuntata rayuwarka anan mun buga misali ma'aikin Allah yana cewa duk lokacin da shi ɗaya yake kama yake nema ya ma wasu wasi a cikin sallah sai ka yi ta a'uziya guda uku ka tofa uku a hannunka na hagu to amma sai malik ce idan hannunka na hagu din akwai wani ba kaga da wahala yanzu ka yi tofi wa wani baka sa mai damuwa a ransa ko manzon Allah ne ce ka yi tofi a hagu da kai to ya za ka yi da wannan ga wannan ga wannan ka gan yan bana bakwai ne ni na yi kai manzon Allah ne ce na yi zai naushe ka kuwa ba ruwanmu yawa to sai manzon Allah ce in dai da wannan shubhar da wani a kusa da kai sai kai a zuciyarka ba sai ka tuba ba ko shikenan magana ta kare shikenan mun da ake kenan in kuma ba wani a gefen ka din sai kai to ma haka ake so wannan duk iya cikin qawaidul fiqhiyya wanda ake gane fahimtar addini an gane da ke ko musamman yanzu wani dan honorable honorable haka iya kusa da kai kamar tofi a wa na tofi ne yake ko so yake gama da ni kaza kaza da sauransu to kaga wani shubha ce eh ta sa gaba ta sa wani abu wanda warwara su zama aiki Allah ya samu dace kuma Allah ya ba mu fahimtar addini za mu tsaya na insha Allah lokaci yayi abin da na faɗa daidai daga Allah ne abin da ne kuskure kuma daga gare mu ne Allah ta'ala yayi mana ya kuma nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ba mu ikon guje mata muna addu'a gare mu ga mahaifanmu Allah ta'ala ya ji kansu ya musu gafara da mu da su duka Allah ta'ala ya ba mu aljanna Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya shiryar da mu da zuriyarmu Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu da mana mai albarka kama buda muna mai albarka ya Allah Allah matsi rayuwa Allah ta'ala ka ɗauke mana shi ka sassauta mana ka mana alkhairi da ni'ima a garuruwanmu da ƙasashenmu na musulmi gaba ɗaya Allah ta'ala mana roƙonka ka ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ka raba mu da shirin duniya da lahira Allah duk masu buƙatu na alkhairi Allah ka biya musu Allah ka biya mana duka na'am eh su ma malamai sun fidda wannan fiqhu ana tunda shi ma kin Allah afwan magana ce ta malamai ne bisa istinbadin wannan hadisin sun ce an karhanta bacci kafin sallar isha'i haka nan an karhanta hira bayan sallar isha'i an gane kaga idan ka dau wancan magana to duk biyun zaka yi balance in dai kai ba ciwon bacci bane kama ka ai kasa da karfe goma dai ko tara da rabi ba ka yi bacci bane ko ba haniyar gari ba haniyar gari ba za ta baka kai bacci ba to ka kuma an kai dai mutumin kirki ne aka yi sallar isha karfe goma to na za ka je kuma in dai ba gadi kake yi ba ko ba kai ba dan banga ba ne yawa in dai ba wani aikin ka na dare ba ne wajibi to wannan dole bayan da zaka zaka fita aikin da ranka kai amma in dai aikin ka ba na dare ba ne aka yi sallar isha karfe goma to ina za ka je ka tafi ka gida ka je kwanta to wannan shine kaga an toshe waccan kofar kuma an yi amfani da wannan dama wannan istinbadi ne mai kyau kwarai da gaske Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh